أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajen haɗa fata da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a karatunmu na ulumul ƙur'an na littafin babban malami dr muhammad sayyidi muhammad al-amin littafi mai suna a tafsiratu fi ulumul ƙur'an inda a karatunmu na ƙarshe mun tsaya a ƙarshen babin da yake mana magana akan gaba alƙur'ani da aka yi mai girma a cikin mushafi guda a lokacin abubakar kuma hakanan a lokacin uthman bin affan yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan babin da zai mana magana akan tartib ayatul qur'an wa suwarihi babi da zai magana akan jera ayoyin alkur'ani da aka yi a cikin surori daban-daban wasu warihi da kuma jera surori da aka yi irin daga fatiha azuwa abinda ya kai suratun nas kuma da jera ayoyi da aka yi a cikin kota sura duka insha Allah ta'ala za mu gani a cikin wannan babi ya aka ta faru kuma ya aka yi aka wannan tsari aka yi haka malaki cewa al-mabhatu tasi mabhasi na tara tartib ayatul qur'an wa suwarihi jera ayoyin alqur'ani mai girma da aka yi da surorin shi sai malaki cewa al-ayatu lugatan aya a harshen larabci me ake ce ma aya sai ke cewa waradat bi ma'ana al'alama ma'ana ta aya ta zo a cikin alƙur'ani mai girma tana nihin alama tana nihin wani abu da za ka gani ya nuna maka abu kaza alama ta kaza kamar yadda Allah ke cewa inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut fihi sakina fihi sakinatun min rabbikum ayata mulkihi bi ma'ana alamatu mulkihi Allah na bada labarin alama ta mulkin shi an yi ajiye kuma tabutu fihi sakinatun min rabbikum kenan Allah anan yana nihin alama hakanan ma'ana ta aya tana zawwa bi ma'ana ad-dalil menene dalili wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun daga cikin dalilai wanda suke nuna lalle Allah shi ya halicci kowa shi ne ke cewa wa min ayatihi daga cikin dalilai an khalaqakum min turabin Allah ya halicce ku daga ƙasa kuma idza antum basharun tantashurun sannan kuma ga kuna mutane kuna kuna watsi kuna abin da ko ga dama tana zawwa da ma'ana al'ibra bi ma'ana tana zawwa da ma'ana ta galgadi ko ta wa'azi inda Allah yake cewa inna fi dhalika la'aya la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin wannan abu da aka baku labari lalle aya ce bi ma'ana wa'azi ne a gare ku sai dai ba mafi yawan ku ba kwayin imani haka nan kalma ta aya tana zauwa da ma'ana ta al-mu'jiza inda Allah ke cewa salbani isra'ila kam atainahu min ayatin bayyana ka tambaye banu isra'ila su nawa ayoyi suka zo musu ayoyi a bayyane to wannan tana nihin ayoyi da ake ni a nan ana nihin mu'ujizozi daban-daban wanda suka bayyana a gare su to haka ma'ana ta aya ta zo a cikin alkur'ani mai girma da ma'ana daban-daban ta zo da ma'ana ta alama ta zo da ma'ana ta dalil ta zo da ma'ana ta al'ibra ta zo da ma'ana ta al'mujiza wannan a harshen larabci ke to a istilahan kama a yare na malamai yare na alkur'ani na makaranta alkur'ani idan suka ce aya suna nihin ne shi ne ma da ke ce juz'un minas sura shi ne wani bangare na sura laha mabda'un wa nihaya wanda take da farko kuma take da ƙarshe wa akhiruha yusamma fasila kuma ƙarshen ayan ana mai ambato da sunan fasila kamar an sanya wani girgin ne kahin a ci gaba da magana zaka samu a cikin alkur'ani mai girma an kawo labari na wasu annabawa ko kuma ana ba da labarin aljanna ko wuta labari da zai zo a jere amma zaka same shi aya bayan aya to wannan aya bayan aya wannan kamar birgin ne ake sanyawa tsakanin ayoyi amma kuma labarin guda ne ba a je ba zuwa point final na ƙarshen labarin ƙarshen labari ne a sanya kuwan shikenan labari ya ƙare to tun da labari bai kare ba ana cikin ba da labarin abu kaza da aka yi kaza kaza ya faru da aka yi kaza kaza ya faru to wannan kama ana sanya jirgin ne tsakanin ayoyi tsakanin labarin da ake badawa a cikin alkur'ani mai girma a lokacin da aka je karshen sura to wannan sura an mata kowane kenan an zo karshen labarin da an zo karshen ita wannan sura shine yake cewa kenan abinda ake ce ma aya a yare na malamai shine wani bangare na sura wanda yake da farko ke da ƙarshe wanda ake iya ambatan shi da sunan fasila kamar firgin tsakanin ayoyi sai ke cewa wa ayatul qur'an taktalifu ayoyin alqur'ani kuma suna bambanta tulan wajen tsaho wa kasuran da wajen gajarta ayoyin alqur'ani ba tsawon su guda ba wata zaka samu faj guda ce wata zaka samu kalma biyu ce a ciki misali inda aka ce zawata afina zawata afina wata zaka samu ba ma sura guda ba ce harafi ne guda wata zaka samu harafi biyu alif lam mim qaf haka zaka ringa samu alif lam ra wata harafi uku haka zaka samu wata kuma zaka same ta ta kai faji guda saboda yawanta kenan ayoyi a cikin alkur'ani mai girma suna bambanta wata mai tsawo ce wata kuma gajera ce ya ce wa aktarul ayati tuwal fi suwari tuwal mafi yawa kuma ayoyi masu tsawo ana samunsa a cikin manya-manyan surori masu tsawo irin su baka irin su ali imran irin su nisa'i irin su ma'ida irin su an'am irin su arab anan ake yawan samun ayoyi masu tsawo wa aktharul ayatul qisar fi suwaril qisar kuma mafi yawan ayoyi gajeru ana samun su ne a surori gajeru misali irin su inna a'tainakal kawthar misali kula a'udhu bin nas malikin nas kaga malikin nas kalma guda biyu ce a ciki ilahin nas kalma biyu ce a ciki ka gani an same su a cikin kananan surori ayoyi kanana ana samun su a cikin surori kanana kinan na can ƙasa sai ka cewa wa'atwalu aya iya ayatu dai aya mafi girma alkur'ani mafi tsawo alkur'ani ita ce aya ta bashi ya yi wallabi na amonu za ta rayantun bidainin faktubu ila ajalin musamman faktubu wannan aya ita ce aya ta yi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani mai girma tana cikin suratul baqara aya ce wata dauki fashi guda ita kadai aya guda wa aksaru aya ita ce ta cikin suratul rahman inda Allah yake cewa mudahammatan mudahammatan wani ita ce aya wadda ta yi kowace aya zama karama wa tartibul ayat fi suwariha ala an-nahwi alladhi narahu al-yawm fil masahif fil masahif كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين ولا مجال للرأي فيه والاجتهاد yanda muke ga tartib tsari da aka yi na ayoyi da surori kamar yanda muka same su a cikin alkur'ani mai girma a yanzu ya ce wannan ya zo ne ƙalƙashin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam wadda shi ma ya samu ta daga jibril shi kuma jibril ya samu daga wajen allah maɗaukakin sarki kenan wannan tsarin da ka gani a alkur'ani yadda yake ayoyi wanda kake gani a tsari manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar kuma haka jibril ya koya mishi kuma shi ma jibril haka ya samu daga wajen allah maɗaukakin sarki wala majalin lil ra'ayi fihi wal ijtihad babu wani majali babu dama ta wani ra'ayi ko mutum ya ce bari ya yi istihari ya ce kamar ya kawo ƙoƙarin shi akai a'a ba ƙoƙarin kowa ba ne ba ra'ayin kowa ba ne haka aka koya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bancin haka nan haka shi ma ya koya daga wajen jibril alaihi salam shi ma jibril daga wajen Allah madaukakin sarki haka alkur'ani su yace faqad kana jibril yanzilu bil aya wal ayat fayuhiha ila nabi sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam yana zauwa da aya ko wasu ayoyi na alkur'ani mai girma fayuhiha sai wahayinsu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa yadullahu ala mawdi'i kulli aya sannan kuma ya gaisa mishi cewa wannan aya a wuri kaza zaka sanya ta min suratiha a cikin surata jibril idan ya idan ya zo da aya ko ayoyi sai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya a wuri kaza za a sanya ta a cikin sura kaza haka abin ya zo kuma haka abin ake koya shi tun mai bulugu hannabi sallallahu alaihi wasallam da ashabihi mai karowa alaihi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya isar da wannan sako zuwa ga sahabban shi kuma ya karantar da su haka nan wa yastahfizahum iyyaha fa yahfazunahu fa yahfazunahu kuma ya koyar da su ya haddatar da su yanda ta sabkon wannan za su hardace kuma cikin gaugawa min faurihi sun mai tuluna a mamahu mahafizu sannan su karanta abinda suka haddace a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan suka karanta abinda suka haddace wannan sun mai ya amuru kuttabul wahayi sannan kuma sai kirawo marubuta wahayi bi kitabati ma unzila wa yu'ayyin lahum sura akan su rubuta abin da ya sabko na aya sannan kuma ya gaya musu cewa ga surar da za su kai wannan aya su sanya allati tuda fi hal aya wurin da za a sanya ita wannan aya kenan idan wahayi ya sauko manzo sallallahu alaihi wasallam sai zo koya masa habban shi idan ya karantar da su ya su haddace idan suka haddace su zo su karanta a gaban shi idan sun karanta tabbas yadda suka haddace haka ne sai ya kirawo masu rubutawa ya ce musu to wannan aya a je a rubuta ta a wuri kaza wuri kaza wuri kaza a sura kaza tsakanin aya kaza da aya kaza haka abin yake tafiya yace awil ayat kama yu'ayyin lahum mawdi'ul aya awil ayat min sura yace kamar yanda yake ayyana musu wurin aya ko ayoyi daga cikin sura fa yaqulu lahum sai ce musu da'u hadhihi al ayat ku sanya wannan ayoyin fi surati kaza a cikin sura kaza haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake koya masa bai wannan aya ta sauko to ku dauke ta ku sanya ta a wuri kaza wajen rubutu bijanibi ayati kaza sai ce musu kuma kusan aya ta kaza misali ana cikin sauko misali suratul eh misali suratul suratul nur ana cikin saukowa bancin an sauko ayoyin da suke magana akan li'ani والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويدروا أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين ذاتي رنسوا to wannan aya kaga fashin anan ta tsaya sai kuma Allah ya sauko wasu ayoyi wanda su kuma suka shaida Aisha akan zargi da aka mata إن الذين جاءوا بالإفك أسوة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم هزوا قرشان abin da ya sabka na daga wanki Aisha da akai kaga yanzu wannan ayoyin tare suka sabko ba tare da wasu ayoyi ba kawai sun sabko dan su wanki Aisha lokacin suka sabko sai a kirawo masu rubutawa a ce to wannan ayoyin sai ku sanya su tsakanin inda aka yi maganar li'ani daga nan har zuwa ya yi waladina a wani ratar tabi'in hudu wata shaya kaga an sanya ta a wurinta an ajiye ta haka abin ya sabko kuma haka ya koya musu kuma idan yana karanta alkur'ani a cikin sallah ko idan yana muraja'a haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a jiri kuma haka suka koya haka suka haddace kuma suka haddacar da wanda suke almajiransu su ma almajiran suka haddatar da wasu hakanan abin ya rinka tafiya saboda shi karatu na alkur'ani mai girma rubutun mutum yana iya dauko yana iya samun rubutun daga wajen wani wanda tsakanin shi da shi ya kai shekara dubu ma amma abin da ya shahi karatu na alkur'ani shi an rawaito shi ne baki zuwa baki diyan da kake karanta alkur'ani diyan da ka koye shi ka karanta shi to ka sani cewa kana da sanadi tiriyan tiriyan tiriyan har zuwa ga manzana sallallahu alaihi wasallam saboda wanda ya koya ma a bakin wannan kuma ya koya shi yanda yake gangariya to shi ma ya koye shi ne a wajen wani shi ma wani ya koya a wajen wani shi ma ya koya a wajen wani haka nan abin yake tafiya har zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi karatun alqur'ani mai girma karantarwar shi shafawiyan baki da baki shi sanadi ne har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kaji ana koya shin wannan to haka yazo zuwa ga wanda ya ji zuwa wanda ya ji zuwa wanda ya ji a zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga manzo Allah zuwa Jibril daga Jibril kuma zuwa wajen Allah malakutun sarki yake cewa wa kana Jibril yu'ariduhu alquran fi ramadan Jibril alaihi salam yana koyar da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar suna muraja'a alqurani tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan fi kulli amin marratan a kowace shekara so guda ƙur'ani yana sauka gwalgwadon abin da ya sauka sai jibril ya zo wajen mazo sallallahu alaihi wasallam su karanta alƙur'ani da shi a cikin watan ramadan to shekarar da mazo sallallahu alaihi wasallam zai rasu a cikin watan ramadan so biyu jibril suka sauke alƙur'ani da shi kuma su zai bin thabit suna nan su zai bin thabit suna zamne aka karanta alƙur'anin wannan mazo sallallahu alaihi wasallam yayi muraja'a shi daga fara shi har ƙarshe hallo ya saki daga fara har ƙarshe har zuwa har su biyu a cikin wata ramadan shi yasa zaid bin thabit aka ba shi aikin gama alkur'ani mai girma da rubuta shi da kuma tsare shi lokacin da mun sallallahu ya rasu sai aka kira zaid bin thabit saboda shi yana daga cikin manyan almajirai na alkur'ani mai girma yana daga cikin manyan mahaddata na alkur'ani mai girma kuma da tashin aikin ba shi kadai bai sai ya ce mahaddatan kowa ya zo duka aka zo aka tara su masu rubutu kowa ya zo kowa ya zo to aya kaza waye santa kowa ya karanta ta in ya karanta ta a ce to waye rubuta ta don da ya rubuta ta yanzu sai a ɗauko a gama abin da yake rubuta da abin da yake haddace sai a gani daidai ne daidai ne tukun sai a rubuta haka aka ranga rubuta haka rubuta alkur'ani mai girma ga baki ɗaya sai ke cewa wa aradahu fil amin ladhi tuwfiya fihi marratayn amma shekarar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu a wannan shekara kahin ya rasu kenan a watan ramadan su biyu suka karanta shi da jibril alaihissalam yake cewa wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam hina mudarasatihi alquran ma jibril wa mu'aradatuhu lahu yaqra'uhu murattabul ayat manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke karatun alqur'ani shi da jibril alaihissalam manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta shi ne a jere yadda ayoyin suke a jere yadda muke karanta shi a yanzu haka manzo sallallahu alaihi wasallam karanta ba kama kana ya qara'u kadhalika fi salatihi kamar yadda a cikin sallolin shi ma haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake karanta alqur'ani a jere yadda ayoyin suke yadda yake a yanzu yace wa fi khutabihi kuma da cikin khutubobi da yake yi sallallahu alaihi wasallam a cikin khutuba idan yana karanta ayoyi ana samu yana karanta su yadda muke karanta su a yanzu haka a jere wafi sa'ir auƙaɗihi da kuma sauran lokuta daban-daban ya ce hatta idan tamma nuzulul ƙur'an kanat kullu aya murattaba fi suratiha ya ce har sai da lokacin da alƙur'ani ya cika aka ƙare sabko shi sai kasance kowace aya tana tsari tana jere a cikin kota sura wa qad hafizaha anhu sahaba bi tartibiha kuma sahabbai haka suka haddace a jeren wannan a tsari fa kullu man hafiza alquran dukkan wanda ya haddace alqur'ani aw shay'an minhu min as-sahaba ko wani bangare daga cikin sahabbai lam yahfazuhu illa ala hada tartib bai haddace shi ba sai akan wannan tsarin da muke karantawa a yanzu allafi huwa alayhi al'an wanda shine yake a yanzu fi sa'il masahif a cikin dukkan qur'ani a cikin dukkan littattafai da ke da kwai na alqur'ani mai girma yake cewa thumma inna hadha tartib za'a sannan wannan tsari da wannan jere da aka yi na alqur'ani mai girma haka yi wasu wastafada yawa tsurare daban-daban bainal musulmi na tsakanin musulmai fi shattal baka a wurare daban-daban a lunguna daban-daban a gariruwa daban-daban ya ƙara'una hufi salatin suna karanta shi a cikin sallolinsu wai ta dara suna hufi ma bainahu kuma suna karatun shi tsakaninsu wai su ma'ahu ba'aduhun min ba'ad wasu suna ji a wajen wasu wai talakahu ba'aduhun an ba'ad kuma wasu suna ɗauka daga wajen wasu haka nan ake karanta shi a tsare a jere yadda zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laisa li wahid min as-sahaba ka'inan man kana dakhalun ma dakhalun ma fi tartib shay'in min ayatul qur'an al-karim yace kuma babu wani daya daga cikin sahabbai kowane ne a cikin su wanda yake da ta cewa a cikin wannan tsari na jeren alkur'ani mai girma kawai kowa ya dauka ne yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya ba wani bane zai ce ga yadda ya kamata a yi fa'a kowa yadda annabi yake koyawa haka nan ya ɗauka kuma haka ne an dace falon ma ka na zama abubakar lokacin abubakar na siddiq wa a rada jam'ul ƙur'an kuma ya so ya gama alƙur'ani mai girma wa jama'a kuma ya gama shin ya ce lam ya kun amalahu mutanawilan tartibil ayat wai aikin wannan da aka yi ba wai ana nihin bar a jera ayoyi bane ba a'a wa inda ma kana maksuran ala naqlil qur'an sai dai bi abinda aka so daukan alqur'ani mai girma min al'usubi wal likhaf daga jikin abubuwan da aka yi rubutu a ciki irin wani lokaci wani allo na dutse wani allo na icce wani hata haka wanda aka yi rubutu a saman su to dauke su daga jikin waɗannan abubuwan da aka yi rubutun aje ajera su cikin takardu shi ne aikin da aka ce a lokacin nan kenan dan araba su daga cikin wannan abubuwan da suke rarrabe ya kasance an gama su cikin takardu na musamman an gama su an ajiye wannan alkur'ani ne mai girma wannan shi ne aikin da aka tashi aka yi a lokacin abubakar na siddiq allah kara mashi yarda yake cewa wa gairi ha ce ila sofin khashyatan alaihim nadiya ba dan wani abu gudun ka ajiye barin shi a jikin wa'annan abubuwan daban-daban ya kasance wasu abubuwan sun ɓace na daga alkur'ani mai girma ya ce wal jam'un ladhi kana fi ahdi uthman kuma gamawa ta alkur'ani da aka yi a lokacin uthman lam ya'du naqlu alkur'an min as-suf ila masahib fa kullu min jam'i abi bakr wa uthman kana wifqa tartib al-mahfuz al-mutawatir an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan an yi ne domin ya kasance an yi masahib daban-daban an yi ƙur'anai daban-daban kamar an yi kofi na alƙur'ani daban-daban domin a tura shi gari daban-daban don a rinda karanta alƙur'ani a wajen musulmi gabaki da iri ɗaya ke kasance 'yan gari kaza suna karantawa a tsari kaza 'yan gari kaza suna karanta a tsari kaza ya kasance kowa dukkan duniyar musulmai suna karanta alƙur'ani guda kuma suna karanta shi a tsari guda a yadda ya zo daga mazo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne kenan gardinsu wannan shi ne hadafinsu da ya sa suka shiga wannan aiki ya ce thumma inna naskhal masahif fi ahli uthman ila waqtina hadha qad luhiza fihi hadha tartib al majma' alayhi yace kuma kofi da aka yi na lokacin Uthman bin Affan yace wanda ya iso har zuwa gare mu yace idan ka duba zaka gani luhiza fihi hadha tartib al majma' alayhi zaka samu wannan tartibin wannan tsarin da aka yi na jera ayoyin alkur'ani mai girma wanda gabaki da aka yi aka gama a kan shi haka yake tun wancan ƙur'ani na lokacin Uthman bin Affan yace wa qad naqala al-ijma ala hadha kathirun min ulama kuma malamai sun gamu malamai sun gamu akan cewa wannan aiki ko kuma wannan tsari na tartibi haka yake kuma babu wani wanda aka samu wanda yake ganin ba haka ba babu wani wanda aka samu ko cikin malamai wanda ya samu wani tsari daban wanda ba wannan tsarin da sahabai suka yi ba ko ya ce ya samu wata ruwaya wadda ce ba haka ba aka a kowa dukkanin malaman duniya sun gama akan haka yake haka abin ya tafi kuma haka aka yi ya ce kal imam badiruddin zarkashi kal imam zarkashi mai littafi al-burhanu fi ulumil qur'an yake cewa wa bi ja'far bin subair fi munasabati haitu qala yake cewa tartibul ayati fi suwariha jera al-qur'an jera ayoyin al-qur'ani da aka yi a cikin surorin su waqi'un bi tawqifihi sallallahu alaihi wa sallam wa amrihi min ghairi khilafin fi hada bainal muslimin wannan ya faru ne tare da yarda da dacewa da umarni kuma na manzo sallallahu alaihi wasallam ba tare da an samu wani bambanci ba tsakanin musulmai akan wannan yace wa qala ibn al-hisab ibn al-hisab yake cewa tartibu suwar jera surori wa wada'ul ayat da kuma jera ayoyi da aka yi cikin surorin inna ma kana bil wahyi wannan yazo ne ta hanyar wahayi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'u ayatu kaza fi mawdi'i kaza idan aya da sako sai ce musu ku sanya wannan aya a wuri kaza ku sanya wannan aya a wuri kaza wa qad hasala al-yaqin min an-naql al-mutawatir bi hadha at-tartib min tilawati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mimma ajma as-sahaba ala wajhihi hakaza fi al-mus'haf yace kuma yaqini ya tabbata ta hanyar tawatiri idan aka ce tawatur kenan maganar ta fito daga wajen sahabbai ɗari ruwa ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ya kasance jama'a ce ta rawaito abin shi ne ke cewa marawa wa adadin kafe a halatil ada tawafukuhum wa tawatuhum alal kazibi idan aka ce ma wannan hadisi ne mutawatiri ko magana ce mutawatira shine abin da adadi da yawa suka rawaito shi a halatil ada wanda al'adance bayyayuwa tawafukuhum su zo su yi ittifaki su ga muri guda su cibire kawai su karya yana da wahala manyan-manyan mutane mutanen kirki wanda suke wuri daban-daban wannan ya faɗi magana iri daya wannan ya faɗi iri daya kuma a samu wajen mutum sama da 20 sama da 40 sama da 100 kowa ya magana iri daya kuma a ce wa'annan mutanen gabaki da gabaki da suke suke karya yana da wahala to da shi ne ake cewa mutawatir to wannan tsari da aka yi na alkur'ani mai girma ya zo ne an ɗariƙa an ɗariƙatun almutawatira magana ce mutawatira haka yi zo daga sahabbai kuma su ma haka suka ɗauka daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waƙad istadalla waƙad istadalla hadar ijma ila nususin kafira yace kuma dalili akan wannan ijma din ya ce akwai nususu da yawa wanda suka tabbatar da haka nususu da yawa sun tabbatar da wannan magana da aka yi ala anna tartibal ayatul qur'an bi tawqifi ijmalan wa tafsilan cewa alqur'ani mai girma wannan tsarin da aka ma alqur'ani mai girma tsari da aka yi na ayoyi ya zo ne tare da yarda a gabe kuma da ararrabe ta manzo sallallahu alaihi wasallam famin hadin nusus kenan za a ba mu dalilai akan haka sai yake cewa ma rawahul imam ahmad hadisin da yazo daga imam ahmad bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau an uthman bin abi al-as hadisi daga uthman bin bin abi al-as qala kuntu jalisan ina zaune inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo sallallahu alaihi wasallam idh shakhsun bi busra bibasarihi kuma sawabahu kuma kala yake cewa atani jibril fa amarani an ada hadhihi al-aya fi hadha al-mawdi min hadhihi sura qawlihi ta'ala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ta ina zanno da manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man jibril ya zo mini kuma ya muni umarni akan in sanya wannan aya a wuri kaza wata aya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wannan aya yake cewa al matsayi yake suna jibril ya zo muni kuma ya muni umarni ya ce muni in sanya wannan aya a wuri kaza kaga wannan me yake nunawa ya nuna cewa kenan kowace aya in ta sabko sai an ce ga wurinta ba kawai ba kawai an zubo su bane haka a'a sai ta yi aya kaza ta zo wata ta zo daga baya a sanya wannan da warko ita wannan ta hwanin ta kasance tana karshe duka yana yi ba to idan aya ta zo sai a ce wuri kaza za a sanya ta kowace kuma aya tana saukowa ne gwargwadon abin da ya sanya aka sauko ta tun da wani lokaci sai wani abu ya faru sai aya ta sauka sai wani abu ya faru sai aya Allah ya sako aya sai ana jira a ji hukuncin da Allah zai akan kaza sai kwana sai aya ta sako kenan ba zama guda bane a sabkata alqurani a'a zaman manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tare da sahabbai abubuwa da suke faruwa tsakaninsu yau da gobe hanyar yi musu wa'azi ta abin ya rinka sabkowa kaɗan kaɗan ita ce hikimar ta sanya alkur'ani bai sabko zama guda ba ya kasance yau in aya biyar ta sabko sai a musu wa'azi a kanta su har da ce ta su iya ta su yi aiki da ita to kwana gobe wata aya da sabko wani abu ya faru sai aya kaza da sabko wannan zai ba su dama su har da ce sau da lokacin nan akwai da shekarun sun sha takan yi idan an sabko shi ƙur'anin zama guda ya musu wahala haddacewa amma kaɗan kaɗan ƙin wannan aya kaza sura guda kaza aya goma aya ashirin kaga da sauƙi shekara ashirin da uku aka ana sabkowa kaga wannan zai ba su dama su haddace alƙur'ani mai girma kuma haka aka samu mahaddata sosai a wannan lokaci yake cewa kuma wa akhraj al-bukhari bukhari ya rawaito an ibn zubayr daga ibn zubayr kala yake cewa qultu li Uthman bin Affan nake ce ma Uthman bin Affan walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim al-aya nasakhataha al-ayatu al-ukhra falima taktubuha aw tad'aha falam taktubuha aw tad'aha yace ai lima taktubuha wa hiya mansukha aw lima tad'aha maktuba wa hiya nuskhat fa aw للشك من الراوي أي اللفظين فأو للشك من الراوي أي اللفظين قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وكأن ابن الزبير فهم أن ما ينسخ حكمه لا يكتب فأفهمه عثمان رضي الله عنه أن الأمر في إثبات الآيات في مواضعها إنما هو بالتوقيف وليس لأحد أن يغير شيئا من مكانه wannan wani abu ne faru tsakanin zubair da kuma uthman bin affan aya ce ta sabka wallazi da yatawaffawna minkum yazuruna azwajan wasiyatan li azwajin wanda suka mutu daga cikin ku aya ce take cewa wanda suka mutu daga cikin ku suka bar mata wasiyatan li azwajin wannan matan sun danganta da me yake da suna wasiyatan li azwajin sun danganta da wasiyar da mazajen su kai to wannan aya an goge ta nasakhatuha al-ayat al-ukhra wata aya ta goge ta falam taktubuha sai shine shi yake tambaya tunda an goge ta wannan aya kamar an an goge hukuncin ta shi a ganin shi me yasa to za a rubuta ta tunda an goge hukuncin ta ai akwai ayoyi da aka goge hukuncin su kuma suna na cikin alkur'ani misali aya take cewa la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin mayi yanzu wannan aya la ta karbu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna cikin mayi yanzu shikenan kawai he kace kana iya zuwa ka sha giya in ji ba lokacin sallah bane ba tunda aya ta tana alqur'ani yanzu misali wanda suke dauka alqur'ani kawai su fasara da kansu misali sun ga tarjama ta alkur'ani kawai su ɗauka su fasara yanzu kaga irin wannan kai kawai da ka duba mai ka gani an ce kuka a kusanci sallah a lokacin da ake cikin maye shi ta kare aya ka gani kai ka ce to alkur'ani ai ka gani kawai shi kenan kai ka ci gaba da shan giyar ka in ban yi ba lokacin sallah bane ba tabbas akwai aya a cikin alkur'ani amma hukuncin ta an goge shi da fatan an gane me nake nufi aya ce ta alkur'ani take cewa la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye aya ce ta wuda haka to yanzu sai ka buɗe alkur'ani sai ka duba wannan aya ita kadai sai ka fasara ta sai ka samu fasara ta da Hausa an ce kada ku kusanci sallah lokacin da kuke cikin maye kawai shikenan sai ka je ka sha giya ka da sahi kafin lokacin azhar sai ka ce alkur'ani aka ce kan mu sha idan in dai ba lokacin sallah bane muna isha haka gani a fasara amma na aya hukunci ta an goge shi da wata aya ta cikin sotul ma'ida Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya gwanda kai imani giya tata modi gumakai duka wannan abubuwan rijisun ƙazanta ce fashta ne ku ku nisance na an da kun tuflihu idan kuna so ku tsira kaga wannan ayat an yanki an wannan ayat ta goge wacce ayat ta goge hukuncin ta idan ka ce da wata ayat zaka aiki kaga ne ai baka adalci to yanzu dan an goge dan kaga wannan ayat a cikin alkur'ani misali da aka zo rubuta alkur'ani sai suka ce to tunda an goge hukuncin nata to me yasa za a rubuta ta shine mas'alar ta taso tunda an goge hukuncin ta ai bai kamata kuma a rubuta ba tunda ba aiki ba za a yi shi ne aka ce mai ai ba haka ba ake ne alkur'ani ko ba haka ne ke alkur'ani ilimi ne na musamman don wannan shi ma tsari ne na ilimi a koya ma mutane yaya ake wa'azi ga mutumin da bai san komi ba addini idan ka isko shi na abu kwata zaka kai ka zaho wuta zaka sai ce ma je wutai ya shi ma saman mai wutai shi ma saman mai lahiri bai yi imani da su ma tukun kai ka zo ka ce mai ko wuta zaya to yana da kyau kenan ya san wane ne Allah ya san cewa Allah yana da ya cancanta a mai kaza ya cancanta abota mushi wanda ya cancanta abota mai yama ni'ima kaza yama ni'ima kaza ka bi shi dai a hankali yadda har saka kawo shi akan yayi imani ya yarda cewa lalle wannan hukuncin da Allah ya dora dole bi to shine anan yake cewa me yasa za a rubuta aya alhali an goge hukuncin ta to shi ne ana yake ce mai yabi na afi ya kai ɗan uwana ɗan ɗan uwana la'ugayyar sha'an ban na canza komi la'ugayyar sha'an minhumin makani komi ban na sauya daga wurin shi ya ce wa ka'an na ibn zubair fahima kamar shi ibn zubair ya fahimci cewa ma yun sa hukumhu la yuktabta a wanda aka goge hukuncin shi shi a ganin shi bai kamata ba a rubuta shi shi ne wannan aya shi ibn mas'udi ibn zubair ne ya ce fa afhamahu usman sai usman ya ganar da shi akan cewa annal amra fi ithbat al ayat al'amari na tabbatar da ayoyi fi mawadiha a wurin su inna ma huwa bitawqif wannan al'amari ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa li ahadin an yughayyira shay'an min makanihi babu wani wanda yake da haƙƙin ya sauya wani abu daga wajen shi sai ke cewa minha ma rawahu muslim daga nan kuma akwai hadisin da musulun ya rawaito an umar radiyallahu anhu daga umar allah kara mushi yarda kala yake cewa ma sa'artun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ban tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ba yake cewa ma sa'artun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ban tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam an shay'in akan wani abu ba yace akthar sama da mimma sa'artuhu anil kalala sama da abin da na tambaye shi akan kalala mene kalala kalala wanda yake wanda idan wanda ya rasu bai da magada na kusa ya rasu bai da mata bai da iya misali bai da iyaye kawai haka ya mutu tana ba sai yan uwa wanda kuma misali ko kuzan ko wani kanin ko wani wa misali amma bai da irin wannan magadan shi na kusa mata ko iya ko abin nan to irin wannan idan ya mutu to ya za a raba gadon shi to umar yake cewa ban tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam akan wani abu sama da yadda na tambaye shi kan wannan abu yace har sai da ya taba kirji na yake ce mun hatta qana bi isbihi fi sadri har sai da ya sanya ya tsashe taba kirji na yake ce mun amma takfika ayatu sayf shin ayi da tazo a lokacin a lokacin ɗari ba ta ishe ka lokacin zahi ba ta ishe ka ba allati fi akhirin nisa wata zo a ƙarshen sotin nisa ita ce isaftunaka fil kalala wa isaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala yace fa hadha al hadith wace wannan hadisi ya dullu yana nuna mana ala anna ayati suwar yana nuna mana cewa ayoyi na cikin sura kanat murattaba ma'lumatu tartib an san a tsare take kuma sani na tsari fi hayatar rasul sallallahu a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan a tsare suke tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana ma'luman ma huwa muqaddam minha wa ma huwa mu'akhkhar kuma an san wanda take ta fadi an san wanda zo da karshe an san wanda ta gabata an san wanda take kowace an san lidalik qala sallallahu alaihi wasallam ni umar saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ma umar takfika ayatu ayatu sayf allati fi akhir nisa ta ashe ka wannan aya wata cikin suratu an-nisa ala yake cewa fadallahu sallallahu alaihi wasallam sai mun sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi alamoti hadin aya nuna mishi wurin wannan aya fi suratiha kuma a cikin surata cewa a cikin suratul nisa din ma kuma a karshe take kuma haka take hakkin su qauluhu ta'ala wa da Allah madaukakin sarki yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalam ila akhir sura yake cewa inda ma summiyat hadhihi al-aya ayatu sayf li'annaha لأن نزولها كان في الصيف في سفر حجة الوداع سورة تاسف كان لوكة الصيف كما لوكة لأكت حجة الوداع يتي ومنها دقتجكما ما رواه ما رواه البخاري عن ابن مسعود حديث البخاري رويته دق عبد الله بن مسعود yake cewa yake cewa kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara bil ayatayn min akhir surati al-baqara wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen surati al-baqara fi lailatin adare ka fatahu sun ishe shi sun isan mushi fa hadha al-hadith wannan hadisi ma kaga sarihun yana nuna maka fi ta'ayi sarihun fi ta'ayini mawdi'aha kana bi ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam kage yanzu sallallahu alaihi wasallam tai wanda ya karanta ayoyi na ƙarshe ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara kage yana nuna maka cewa ko bata aya an san wurin ta dama a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kawai ce musu ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara sune bi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'min wanda ya karanta su sun ishe shi a daren shi yace wal adilla fil kutub yace fi kutubi sunna kathira dalilai akan wannan a cikin littattafai na sunna yace dai wannan yace qala al qadi qadi yake cewa abubakar al baqillani fi kitabi al intisar yake cewa tartibul ayat jera ayoyi a cikin alqur'ani amrun lazimun wa hukmun wajibun al'amari ne wanda lazimi ne kuma hukumci ne wajibi fakar kan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya qulu da'u ayati kaza fi mudi kaza yana cewa ku sanya aya kaza a wuri kaza kenan yanzu baka zo karanta alqur'ani ba ka ringa karanta alqur'ani abu burkice ka ringa karanta alqur'ani aya ta kaza ko aya ta karshen sura ka fara da ita ka zo karshe game yadda wasu in suba suke karanta wasu ayoyin alqur'ani ko surori a baibai akwai suke karanta yasin a baibai akwai suke sabki alqur'ani a baibai duka wannan abun ba daidai bane ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne alkur'ani mai girma a jere sabko a tsare sabko haka mun sallallahu alaihi wasallam ya bar masu abai shi haka kuma su koya ma almajiransu haka kuma aka ta koyawa har zuwa yanzu idan kai haka nan ka juya karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka yi taka wannan shine hukuncin ka qala abubakar abubakar yake cewa wallabi nadhhabu ilayhi wanda muka tahi akan shi anna jami'al qur'an الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينساه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الدفتين yake cewa alkur'ani wanda Allah ya sabko wanda kuma ya umarni da isbatin shi wanda kuma aka yi umarni da rubuta shi wanda ba a goge ba ba a goge komi daga cikin tilawar shi ba ya ce shi ne wannan alkur'anin da yake hannun alladi hawahu mushafu utumar wa annahu lam yanqus minhu shay shine wanda aka yi rubuta a lokacin hukumar kuma shine a hannunmu a yanzu yace kuma babu wani abu da aka rage a ciki wannan shine alkur'anin da Allah ya sauko wala wala zida fihi shay ba a rage komi ba ba a ƙara komi ba wa anna tartibahu wa nazmahu tsarin shi da nazzama shi da aka yi tabitun alama na zamahullah ya tabbata ne kamar yadda Allah ya tsara kayan shi warattabahu min ayisuwa kuma ya jera shi a cikin da ayoyi ya jera ayoyin shi a cikin sururi walam yuqaddim min dalika muakhir ba a kaddama da wanda yake muakhiran ba wala akhara min dalika muqaddiman kuma ba a akhara wanda yake muqaddiman ba yake ni da anan ba a gabatar da wanda aka safkar a da ba ba a gabatar da shi a wanda aka safkar da a baya ba ko ba a ɗauko wanda yake wanda aka safkar da shi a baya ba aka mida shi baya aka mida shi can ba a'a yadda aka sabko shi haka yake kenan ba a ɗauki na gaba ba aka mida baya ba a ɗauki na baya ba aka mida gaba kenan a tsaron yadda yake haka yake wa annal umma dabadat an nabi sallallahu alaihi wasallam tartiba ayi kulli sura wa mawadi'uha haka nan kuma al'umma haka ta rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam tsarin wannan ayoyi da tsarin kowace sura kuma a wurinta kuma kowace an san wajenta kamar yadda ya zo mana ake karantawa a yanzu ya ce kala suyudi imamu suyudi ke cewa fil itiqan a cikin littafin shi al-itiqan fi ulumul qur'an yake cewa yake cewa فثبت بهذه النصوص المتظافرة أن ترتيب آي كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف تلقاه الصحابة yake cewa nusus nassoshi wanda suka gabata sun tabbatar da cewa tartib tsari da aka yi na ayoyi da surori wanda ke da kwai a yanzu a hannunmu ya ce haka sahabbai suka samu shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya samu shi daga jibril anillahi ta'ala shi kuma jibril daga wajen Allah madaukakin sarki fa yakunu tawqifan la majala fihi lin nazar wal qiyas dan haka wannan al'amari ne wanda idan ka zo kan shi tsayawa ake yi tsayawa ake yi saboda abu ne wanda ya zo daga wajen waɗanda suka sauko shi a yanda ka gan shi babu wani tunani kuma babu wani kiyasi a kai wala mahalla fihi lil ra'yi wal ijtihad kuma babu wurin ra'ayi ko ijtihadi a kan shi falaysa li ahadin minan nasi babu wani daga cikin mutane mahma balaga sha'anin duk yanda al'amarin shi ya kai inda ya kai an yi gaggara fihi wato ayatin aw kalma ya sauya inda wata aya take ko wata sura ko wata kalma kowane ne bai da dama bai isa ba bai kai bai sauya wata aya daga wurin ta kai ta wani wuri ko ta kalma ya kai ta wani wuri babu ya ce fa yuqaddimu ba'dul ayi ala ba'd ayu akhir ba'dul kalma an ba'd babu wani wanda zai sauya wani abu ko wata aya ko ta kalma daga wajenta ya kai ta wani wuri inda ba wurin ta ba wa man tahaddatha nafsuhu bi shay'in kuma wanda ran shi ringa raya mai wani abu kamar kamar haka min hadha yace fa innahu yakunu mubtadi'an madalan to wannan yana iya zama dan bid'a ko yana iya zama fatacce wa yakhruju bihi ar-rabaqati al-islam wal iyad billah kuma wannan yana iya fudda shi daga cikin ƙwariya ta musulunci wal iyaz billah Allah ya mata tsari da wannan yace wa yukhadu aidan min hadhihi nusus kuma yace daga wa'annan nusus din muna fahimtar annahu kama yajibu tartibul ayat cewa kamar yanda ya wajaba wajen tartibul ayat fi tilawa a wajen tilawa yajibu tartibuha fil kitaba haka nan kuma wajibi ne wajen tilawa ita ma in ka zo karanta alqur'ani ka jera su a haka kenan yanda kake yanda suka zo a rubuce haka kai ma zaka bi su wajen wajen karantawa wa huwa amrun majma alaikum wannan shine al'amarin da aka yi gama akan shi yace wa min al-majma alayhi aidan kuma daga cikin wanda aka gama akan shi hallau anna tartibul ayat tartibal ayat jera ayoyi da aka yi laisa bi hasabi nuzuliha ba wai an jera su bane gwalgwadan yanda suka sauko kamar misali a ce ayat ta sauko wannan shekarar dole ta kasance a harkar alkur'ani wadda ta sauko shekara mai zauwa ta kasance daga baya a takan yi ayat ta sauko bayan shekara goma da fara sauka alkur'ani ka ganta a harko ita wannan ka ganta da ƙarshe kenan manzo sallallahu alaihi wasallam idan ta sabko sai ce wurin ta kaza sai a sanya ta wurin yake cewa wa inda ma yarju ila al munasabat war rawabit al balagiyya sai dai mi a sabka alqur'ani mai girma da jera su yana zawwa ne gwalgwadan abubuwan da suka sanya aka sabko aya kaza ta sabko ne dalilin kaza abin kaza bai faru ba sai bayan shekara kaza idan an sauko aya sai a ce to wurin ta kaza ne duk da cewa ta ta shiga gaban wanda suka rigaye ta sauka wannan bayya cutar da komi bayya sauya komi saboda in ta sauko ca ake ga wurin ta kina haka alqur'ani ya sauko a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace faqat tanzilu aya ba'da al-aya bisini yace takan yi aya ta sauko bayan wata aya da shekaru wata kunu fi tartibil kitaba qawlaha hallo kuma ta kasance a wajen tsari na rubutu ta kasance tana bayan wadda ta riga da sakowa ya ce wa min shawahid dalika daga cikin dalilai akan haka annaba da ayat ya kunu nasifan lil ba'd al athar wasu ayoyi suna iya kasancewa sun goge wasu ayoyi wa yakunu hadha an nasikh ya kasance kuma wanda aka goge wanda ya goge ayar ta goge wata aya mutaqaddiman fi tilawa ta kasance a wajen karatu ita zaka samu a farko ayar da ta goge wata aya da ta zo a gaba sai ka same ta ce a farko tukwana daga baya sai karanta wata aya tukun ka karanta an zo fasara maka sai a ce wannan ayau aya take baya ta goge ta amma wajen sabka ita wannan aya ta zo a farko ita ce ta sabka daga baya amma wajen tsarin rubutu ita aka sanya a wari misali suratul rahman misali kaka ce ka karanta suratul ar-rahman allamul qur'an shikenan wannan ayar misali a ce ar-rahman ta sauko da ta sauko sai kasance kahin ta sauko ayoyi misali marajal baharin yaltaqiyan ta sauka kahin ta sauka lokacin da ar-rahman ta sauko kalma ta ar-rahman allama al-qur'an sai a ce to wannan ayoyin a sanya su a farkon suratul rahman duk da cewa ne akwai ayoyi a cikin sura wadda su riga ta sauka amma ya a sanya ta a warko kenan wannan haka alkur'ani ya zo da irin wannan tsari sai ke cewa wai kunu hadan nasikh mutaqaddiman fi tilawati wal kitaba al mansukh fa hina idin yata'ayyan an yakuna al mansukh mutaqaddiman fi nusul ala nasikh wa in kana mutaakhiran anhu fi al qira'ati wal kitaba kenan kamar da muke bayani yace wal misali akan haka ka kaulihi ta'ala kamar wata Allah madaukakin sarki wallazi ne tawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara al-aya fa innaha nasikha li aya allati taqul wallazi ne tawaffawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj fal ula mutaqaddima fi at-tartib mutaakhira fi an-nusul wannan ayoyin guda biyu tawhar da makaranta wallazi yatawaffawna minkum yazuruna azwajan tarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashara wannan aya daga bata sako amma a wajen tsarin rubutu ita ce a hawari ita kuma ta goge wannan aya ta gaba wallazi yatawaffawna minkum yazuruna azwajan yake cewa wasiyatan li azwaji kaga wannan misali ne wanda aka bada a takaice wannan babu me yake mana bayani ya mana bayani cewa irin tsarin da aka ma alkur'ani mai girma wajen jera ayoyin shi yadda ayoyin suka sabko a jere a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba zama guda ba suka sabko ayoyin daban-daban mun san haka ayoyi daban-daban suka sabka ɗaya bayan ɗaya wani lokaci aya ɗaya wani lokaci ayoyi da yawa wani lokaci sura guda haka tsarin ya ringa sabkowa to wajen tsarin rubutu da muka samu a yanzu ba shi ba yake nuna cewa ba wannan aya ta fari ita ta fara sabkowa a'a misali a ce suratul baqara ai ta ce aya sura ta biyu ba shi ke nuna cewa suratul baqara ta riga yi suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ai mun karanta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ita ce aya ta fara sabka a cikin alqur'ani mai girma ko amma a wajen tartibin can kasa take in ka dauki jerin alqur'ani sai ka zo fatiha baqara ali imran nisa'i ma'ida ali imran a'raf anfal tauba yunus hud yusuf kaje zuwa ra'ad zuwa har tukwana ka gangara yanzu kaga he kayi surori da yawa tukwana ka je suratul suratul alaq alhaji ta fara sabka amma ga ci kuma wajen rubutu su bakara su ne hawaji shi yake nuna cewa sun riga ya a'a kenan yana so nuna maka cewa ba ayoyin da ka gani a farko a rubuce ba su ba suke nuna cewa su suka fara sabka ba a'a tsarin alkur'ani yana iya kasancewa wannan ayat da ka gani a farko daga baya ta sabka lokacin ta sauka sai a ce to ga wurin da ya kasance ita ce a wani haka kenan tsarin alkur'ani ya sauka wannan mine ne don ya ba mu don mu samu masaniya mu san wannan alkur'ani mai girma ya ya sauko kuma wani tsari ya biyo yaya aka yi wajen rubuta shi wajen ayu da suke sabka idan sun sabka yaya ake a rubuta su yaya ake a jera su ya ake a tsara su ya wannan alkur'anin ya zo gare mu wannan kamar don mu sami ide saman kan irin haka ya kasance alkur'anin da yake hannunmu ba a jahilce ne ke a hannun a'a mun san ya yake ciki mun san wani tsari aka biyo alkur'ani mai girma ya gamu kuma hai ya zo gare mu muke karanta shi yadda yake wannan kamar shi ne fa'ida daga cikin karatun da muke ciki na shi wanda littafi domin musan ya alkur'ani mai girma yake ciki ya yake ya ya fara kuma ya aka zo har zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala ina ganin za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah